wajibi idan ana nufin zargi idan ana nufin zargi wato sai a kamanta wanda yake kai da ma da abin da yake kasa da a ce a kasa da su a ai wane wari yake kamar farfaje ko kamar shadda to a yi kaga wato an kamanta su wadan zargi da abu wanda yake ya fi muni hakan nan yana daga fasoyin fasilihu a bayyana a fito da abin da ba a san shi ba a cikin rabuwa kan na barabe da abin da yake an san shi sanin hadisi abin da yake an san sani wanda yake badidi to duk wannan yana daga fa'idodin fasilihu abin da yake wani abin ko da yake ba masu shi ba to amma kuma ana kaiwa ga fahimtar amfaninsa amfaninsa ta fuskar da ga haku ta fuskar adahatu duk da cewa ba mahsusi ne ba to shi ma aka manta wani abu wanda shi ba a san sa ba za a iya fuskantar sa ba za a iya kaiwa ga fahimtar sa ba ta fuskar bada'atu barabuwa a kamanta su da abin da za a kai ga fahimtar su ta fuskar bada'atu to duk wannan yana daga fa'idojin asiri ko kuma abin da ya rasa karfi a kusa da abin da yake yana da ƙarfi a cikin sufa abin da yake yana da haske amma hasken nasa ya fito fili ba a saman ta da tauraro tauraron da hakan sai bayyana fili a tungu to to kamar abin da yake ya keta wato ya keta al'ada abin da yake ake ganin ya keta al'ada to to بل يموج المجاز حقيقة أو أورا ومجاز بالتشبيه كمن قال أن تكون تشبيه أفا أورا مس مجاز wato aka samu majazi wanda alaƙar ta tasbihi ne aka samu majazi wanda alaƙar ta tasbihi ya zamo abu biyu sun haɗu waje ɗaya kenan majazi duk wanda yake alaƙar ta ba tasbihi ba ya gabata gare mu cewa ana kiransa majazi murtali majazi duk wanda alakarsa ba ta shige ba ne kama wanda alakarsa ba ariya ce ko kulliya ko aliya ko haliya ko mahalliya ko mujawara ko ma ya ulu ilaihi ko ma kankana ikrar ma kana to duk wannan ana kiransa majazi mursali to amma inda yake majazi ya zama alakarsa ta shige ne to a sannan an ara majazin ta shige ne an ara majazin ta shige ne ba aka ba sai ko suka fidda zuriya da tsawon wanda yake madaukaki tsawon da yake madaukaki wasu aratu shi ake kira istiara inda duk aka samu mazabi wanda alaƙar ta tafi dingu to sai a ce an samu istiara kenan sai a ce an samu istiara kenan kamar ra'aitu a fadan yoruma ra'aitu a fadan ko yarzu na ga zaki yana yin harbi an san zakin da aka faɗa a nan ba wai ana nufin shi kansa zaki dabba sananniya ba a'a ana nufin mutumin da yake yayi kama da zaki a wajen sa daukantaka sai aka saki lafazin shi zakin a kansa ta fuskar majazi majazin da yake alaƙar ta tasiri to wannan ya zama isti'ara kenan isti'ara yana cikin mafi ɗaukaka a cikin fasaha a zancen larabawa isti'ara tana mafi ɗaukakar matsayi a cikin balaga a zancen larabawa daidai da aka cewa su suna kasu ɗaukakar matsayi ba wai ana nufi a ko'ina matsalar isti'ara ta fita su ba a gurare da yawa kan isti'ara ta fita su fasaha amma akwai gurin da yake a kawo ta su a kan nan a wannan wajen ko ya fi fasaha ko ya fi balaga daga a ce za a kawo a isti'ara akwai inda yake ko a tasiri ya fi isti'ara akan samu wannan wajen a mafi yawan halaye da isti'ara ta fi tasiri a wajen fasaha kamar yadda ke isti'ara ta fi majaji murtali ɗaukaka a dangane da fasaha to amma akan samu waɗansu guraren inda yake shi kansa majajin majaji murtali ya fi ɗaukaka daga wato isti'ara akan samu waɗansu guraren ita isti'ara kuwa zance mafi inganci majazi ne wanda ya taɓa gauni isti'ara majazi ne wanda ya taɓa gauni ba majazi ne a dalili ba yanzu saɓanin waɗanda suka ce ai isti'ara duk inda ta zama majazi ne a dalili to wannan zancen na turan rauna ne zancen da ya fi ƙarfi cewa ita isti'ara majazi ne wanda ya taɓa gauni wato ba wai an yi isnadi ne an isnadin abu zuwa ga wanda ya faɗa ne shi da cikinsa a'a inda za a faɗi wannan lafazi za a kira wannan suna shi ne aka kira wani lafazin ko aka kira wani sunan dan kam da ke tsakanin su a kai kenan ya zama majazi ba kawai ba majazi ne isnadi ne ba shi yasa ba majazi a dalili ne ba la gairuhu ba wani sa ba gairu kan adadi ne a kan majazin مجاز لغوية لا مجاز أصلا لغوية في كما قلنا لا تعرف في لا غيره با ولا ترى مجازي ne wanda yake ba lugawin ba ba majazi ne a dalili ba nake zance mafi inganci nake zance mafi karfi nake zance mafi karfi akwai mafi karfi akwai wanda ka fi kancewa a ita ce ara majazi ne a dalili ba majazi ne lugawin ba ma'anahu an yi amfani da kalmar ne a cikin abin da yake yayi sama da ma'anarsa shi ne su bihin ma'ana mu a cikin abin da yake yayi sama da ma'anarsa a cikin abin da yake yayi sama da ma'anarsa misali lafazin asabi da aka saki bisa wanda yake sadauki saboda ne saboda babbar siffar da ake hangowa a zaki ita ce sadaukan kafarsa wato shi wani mutum wanda yake shi ma ya kwanci da sadaukantaka ya yi kama wato ya samu sadaukantaka wanda yake ta yi kama da irin sadaukantakar zakin nan shi ya sa aka kira shi zaki shi ma shi ya sa aka kira shi zaki shi ma a cikin dazan alafazi ne mufradi ba wai a isnadi ba inda yake ba alafazi ne mufradi ya zama majazi ne lugawi ba majazi a gani ba ko kuma a cikin abin da yake ake rikkar wani faɗaƙi wani lokacin abin da kai sa a kawo isti'ara don a iya da cikakken bayani a kan abu sai a kawo yadda za a wato abin da yake ana iya riskarsa a kamanta abin da ba a iya riskarsa da shi wannan wanda ake riskar don a kai ka fahimtarsa don a kai ka fahimtar shi wanda ba a iya kaiwa ga riskar tasa tun da an kamanta shi da wannan wanda ake kaiwa ga riskarsa aka fasa shi wannan wanda ake kaiwa da rikarsa a kan shi abinda ba a kaiwa da rikarsa ya zama za a gane kenan ne ake nufi ya zama za a gane ne ake nufi kenan to sau ba ta su da lajan din wato za ka ji dalilan da suka sa ake yin wato al'adara da nuna istiara manufofin yin istiara akwai manufofin da suka sa a yi istiara ba wai haka kawai ake yin istiara ba ana yin ta ne don cimma wata manufa to su ne za a bayanin manufofin da suka sa a yi istiara haka kawai marubuci ko mai magana ya kawo istiara ba tare da nufin cimma wata manufa ba sai zamo istiara ta taɓa zamo aiki ce a maganar tasa ba ta zamo ta nuna balagarsa ba ba ta zamo ta nuna balagar tasa ba a ba a wajen irin wannan ya takaitar to da ya kai da awa kawai ya kawo isti'ara sai kawo isti'ara wanda ba a manufa ya cimma da ita ba na kawai ake ya kawo isti'ara kamar ma ma za la ya haji bil ma'al walula hatta zama ma'annabu mahamudu ma za la ya haji bil ma'al walula eh ana ban wani yake bai gushe ba ana tsiriri da hanyar ɗabi'o'i da ɗaukakace inda zai kawarta da abin sai ya kawo Rahman Rahim
من تعقيد هذا
بلاغا او اظهارا للحقائق
محسوسة محسوسة
معترفة معقولة وإن أتت الجنس فالأكل تعب الشغلات
من بلاغا to anan ana bayani za a yi bayani akan manufofin ita isti'ara me ke sawa a magana a kawo isti'ara to so da yawa akan kawo isti'ara a cikin magana don nuna isa matuka a ma'anar ba wai don ma'anar ta buya ba a'a amma don a nuna cewa isa matuka a wannan ma'anar ba don cewa ma'anar boyayya ce sai an kawo isti'ara ce za a iya gane ta ba a'a ko ba a kawo isti'ara ba za a gane ma'anar amma kuma dan a fi ƙara ƙarfafa ma'anar sai a kawo isti'ara ina misalin wannan kamar washta alar ra'asu shaiba inda aka aro wuta aka isti'arar wuta ga furfura aka yi isti'arar wuta ga furfura aka yi wato aka kawo kuma isti'ali abu wanda yake lazimi ga wuta wannan isti'arar wata iri ce kenan wacce alar ra'asu shai ba makaniya ce isti'ara ce wadda take makaniya saboda shi a ra'asu din wanda aka kamanta gashinsa da wuta ai an faɗe shi an faɗe shi amma wutar ita musta'aru musta'aru minhu ita ce ba a faɗa ba sai dai aka kawo wani lazimi nasa shine ishti'ali ruruwa kai ya ruru da furfura wasta alar ra'asu sai ba isti'ara ce wadda take makaniya wadda ma'anarta manufarta shine nuna isa matuka cewa kan gaba ɗaya ya kama kaka da furfura ko ina furfura ce ko wa fajjara na lara uyunan wa fajjara na lara uyunan ita ma dai wannan isti'ara ce isti'ara ce wato mun fuffugar da kasa gaba ɗaya inda za a ce wa fajjara na uyuna larri wa fajjara na uyuna larri sai aka mai da kasar gaba ɗaya ta koma kamar ma ko ina ma na kasar idan ruwa ne dan a nuna cewa ruwan ko ta ina zuwa yake dan idan na cewa aka wa fajjara na uyuna larri mun fuffugar da idanun ruwa na kasa sai a ɗauka to iyaka idanun ruwan na ƙasa inda yake rijiya ko kogi shine ruwan ya ringa bulbulowa daga wajen har ya malale ƙasa gaba ɗaya a'a sai aka ce wa fajjar na larra nan aka kawo isti'ara dan a nuna kamar cewa ko ina na ƙasar ma komawa ya idan ruwa ko ina akan ƙasa sai ya koma kamar idan ruwa sai ruwa ne kawai ke fitowa sai ruwa ne kawai ke fitowa to ma'anar wannan isti'arar manufar wannan isti'arar shine balaga wato kai magana matuka shi yasa irin wannan isti'ara ita ce ake kiranta isti'ara fanniya a yanzu a tsare da tashbihi da majazu da isti'ara duk ana raba su gida biyu ne akwai wato dangane da manufarsu akwai tashbihin da yake garari daga gare shi manufa daga gare shi manufa ce wadda take fanniya wato ba ma'anar ce take za ta ɓuya ga mutane ba ya zamo dole sai an kawo ta shibiri don su gane me ake nufi a'a ma'anar za ta iya bayyana ga mutane amma ana son a nuna matukar abin ko kankantar abin to sai a kawo ta shibiri a wajen haka ma ko a majazi ne haka nan a isti'ara to duk irin wannan su ake kira al-agararul fanniyatu lil tashbihi ko lil majazi ko lil isti'arati inda yake abin ya fito fili to amma a kawo tashbihi ko a kawo majazi ko isti'ara don a nuna isa matuka don a nuna kyautata magana don a nuna kyautata magana to wannan shine al-agararul fanniyatu to ko kuma don bayyana abin da yake boyayye abu wanda yake boyayye wanda ba ganinsa kuka yi ba sai a kwatanta muku da abin da kuke gani abinda ba ganin sa kuke ba ana so a yi muku bayani a kansa to ba ganin sa kuke ba sai a kawo muku misali da abin da kuke gani to wannan ya zamo kenan algararul mawru'iyatu shi abin ne kansa sai an bi ta kan tashbihi ko isti'ara zai iya fitowa ina misalin wannan kamar wa innahu fi ummil kitabi ladaina la aliyyun hakim wa innahu fi ummil kitabi aka kamanta inda yake lauhul mahfuz aka karanta shi da ummul kitabi ummi asali inda yake asali to saboda me yanda yake shi wannan littafin duk wani abin da za a rubuta to daga gare shi ne daga gare shi ne duk wani abin da za a rubuta haka a nan zahiri mu mu gani daga gare shi ne ko rubutun mutum ne ma ko rubutu kai kafin ka rubuta daman an rubuta cewa za ka rubuta kaza a wannan lauhul mahfuz ya zamo ne kenan ya zamo asali shi yasa kamar me yake ga duk wani abu da za a rubuta ga daga baya kamar uwa da ta haifi 'ya'yanta duk abin da za ta haifa dai daga gare ta ne haka shi ma yake to shi yasa sai aka aro lafazin ummu ga asalin aka ce wa innahu fi ummil kitabi ladaina la aliyyun hakim isti'ara ce wannan wadda manufarta wato bayyana abu wanda yake boyayye abu ne wanda yake boyayye aka bayyana haka nan kuma abu wanda yake a fili amma wanda fitowarsa ba ta kai matuka ba sai a kai a kawo isti'ara don a kai fitowar tasa ta kai matuka shi ma wannan yana daga manufofin isti'ara abu wanda yake eh a fili yake ba a boye ba amma fitowar tasa bata kai matuka ba ya zama kamar abu ne wanda kake hange daga nesa za ka gan shi dai amma ba za ka gane shi cikakken ganewa ba a sama wani mudubi wanda zai kawo ma abun kurkusa ka gan shi gaba ɗaya yadda yake da sufofinsa to ita ma isti'ara takan zo dan ba da irin wannan ma'ana a isti'ara takan zo dan ba da irin wannan ma'ana shi ma'anan ya zama a gararru ru'iyun ne manufa ce ta mawru'i kan so wannan abu ne wanda ake magana a kansa wanda eh alili yake amma fitowa tasa bata kai ba bata kai ba shi yasa da yake ake son mutane su kai matuka wajen fahimtar sa ake bukata a yi amfani da isti'ara a kamanta shi da wani abu wanda yake ya kai matuka ga bayyana ga mutane don su kara gane shi ina misalin wannan kamar wa hakir lahuma janaha zulli minar rahama wa hakir lahuma janaha zulli kaskan da kai abu ne wanda kowa ya sani in an ce wani ya kaskan da kai kowa ya san haka to amma da ake nufin su iyaye haƙƙin su kaskan da kan da za a yi musu ba yanda za a yi ga duk wani sauran mutane ba a yi musu kaskan da kai fiye da haka sai aka aro yanda tsuntsu ke ajiye fukatikinsa a gas in yana nufin ba zai tashi ba kaga duk tsuntsun da ya ajiye kafinsa a kas ai ba zai tashi ba ma'ana cewa ba zai tashi ba a sannan domin da yana nufin tashi zai zai zai zai daga kafin nasa yanda zai sama da shi ya samu tashi to sai aka kamanta wanda yake ya mai da kansa ba komai ba bai da nufin ya nuna wata ɗaukaka da cewa tsuntsu ne wanda yake ya ajiye fukafikinsa a kas to wannan isti'ara ce wa hadir lahum ya janaha zulli min rahama isti'ara ce wadda manufarta abu wanda yake a fili amma fitowar tasa ba ta kai yadda ake so ba a kawo wa isti'ara dan a nuna dan a nuna shi cewa ga fakirin yadda ake son sa cewa da tare da da iyayensa kai sai taba tunanin cewa shi wani ne eh inda da yana tare da iyayensa kada ya taba tunanin cewa shi wani ne mai da kansa ba komai ba shine wa hadir lahu ma janaha zulli min rahma to to wace ce kenan ruribat alaihim zillatu aina ma sukifu illa bi habli min Allah isti'ara ce ko to menene manufar kamar wannan isti'ara kenan ruribat alaihim zillatu that hmm? Hmm? garar rufanni ne koko ai mangodi ne ita zilla ce da aka sa musu fitowarta ta fito kowa ya san zilla kaskanci kowa ya san kaskanci to amma irin wanda aka haɗa yahudawa da shi shine ta yi ba a gane ba ba a gane shi ba domin so da yawa akan samu wanda yake kaskantacce ya koma madaukaki to amma su yahudawa na nufin a nuna cewa an hada su da wata kaskanta wadda ba a daukaka ba za su taba zamowa madaukaka ba tare da ita shi yasa aka kawo wannan tashbihin cewa su fa kaskancin nan da suke tare da shi kamar kuɗi ne ko karfe ne wanda aka daga aka kera haka kiran nan da aka yi wa karfe to karfen fa yana nan bisa wannan kiran in ana so a ga ya rabu da wannan kirar to sai dai in an narke shi sai dai in an narka shi gaba daya amma ba narka shi aka yi gaba daya ba ai ba zai rabu da wannan kirar ba ko kamar takarda ta kuɗi yanzu yadda aka yi mata zane zanen da yake jikin takarda goma yana nan a jikinta ta yi ya dauda ta yi wani abu amma dai yana nan a jikinta in ka ga rabu da ita sai dai ka dauka takarda ka sa a wuta ko ka kikketa ta ko ka kikketa ta to haka yahudawa suke da kaskancin da ke tare da su shi yasa algararun gararun mawru'i garari ne wanda yake mawru'i tunda ba kawo haka ba ba za a kai ga fahimtar ainihin yadda shi kaskancin na yahudawa yake ba ko shi yasa yana daga al'agararun mawru'i yato to الرحمن الرحيم قال الجامع وهو كمال الله ومحسوسه وسبقت معقولة محسوسة
ومحسوسة وتلفت اختلفت
معقولة وإن أتت بالجنس فالأصلية أو غيره فسمها تأدية وتلفت إن لم تقارن أركانها الجامع arkanuha ita isti'ara duk inda ta zo tana da rukunai guda hudu isti'ara a duk inda ta zo to tana da rukunai guda a guda uku tana da rukunai guda uku tashbihi ne yake da guda hudu amma ita isti'ara tana da rukunai guda uku rukunanta guda uku ne na farko uh-huh, uh, a- aljami'u abinda yake ya tara tsakanin musta'ar da musta'aru minhu wa rukunani la da rukunai kuma guda biyu na shi jami'u shine musta'aru lahu da musta'aru minhu guda uku ne da musta'aru lahu shine abinda aka yi wa aran wato abinda aka kamanta shi da wani abu da kuma musta'aru minhu abinda aka kamanta da shi akwai kuma jami'u hanyar da yake shi wannan wanda aka yi wa aran ya yi kama ya abinda yake ya hada shi da wancan musta'aru minhu abinda ya hada musta'aru lahu da musta'aru minhu shi ake kira jami'u shi yasa koyaushe ita isti'ara tana da rukunai guda uku yanzu misali kamar a suratul fatiha da yake akwai isti'ara ga ta nan tasrihi a mako ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim to anan ina rukunan suke menene rukunan isti'ara guda uku a wannan isti'arar menene rukunan isti'ara guda uku eh to addinu shine musta'aru lahu to aka a, musta'aru min fa sirada menene jami'u da istiqama istiqama ita ce jami ehin istiqama ita ce jami'u shi yasa an samu rukunai guda uku an samu rukunai guda uku kenan ko yaushe isti'ara tana da rukunai guda uku tana da rukunai guda uku wannan isti'ara ce التوحيدية اهدنا الصراط المستقيم التسريحية كما أصلية da mahasusatu to ko dai wato shi musta'aru minhu ya zamo abu ne wanda yake mahasusi shi ko musta'aru lahu ya zamo shi ma abu ne mahasusi aljami'u shi ma ya zamo mahasusi to ta iya zamo haka a samu isti'ara haka wanda yake musta'aru minhu abu ne wanda yake mahasusi wato za a iya riskarsa da ɗaya daga cikin mariskan nan guda biyar shi ko musta'aru lahu abinda aka yi aran gare shi shi ma ya zamo mahasusi jami'in ma ya zamo mahasusi to akan samu haka to akan sami kuma inda yake shi wato musta'aru minhu ya zamo mahasusi musta'aru lahu ya zamo mahasusi amma jami'in ya zamo akali ya zamo guda biyu kenan a nan ana samun guda za a fidda guda biyu kenan to wato in ya zamo kuma an samu sabani tsakani wato ya zamo musta'aru minhu akali ne ko da musta'aru lahu ya zamo hissi ko kuma ya zamo musta'aru lahu akali ne ko da musta'aru minhu hissi ne to a sannan ba makawa jami'in zai zamo akali ne ballantana inda yake da shi musta'aru minhu da musta'aru lahu suka zamo duk akaliye to jami'in sai ya zamo akali shi yasa a nan wayansu suka ce muna da fasako guda biyar kenan ko dai ya zama musta'aru minhu hissi ne musta'aru lahu hissi jami'in hissi ko zama musta'aru minhu hissi musta'aru lahu hissi amma jami'i akali ko kuma ya zama musta'aru minhu akali musta'aru lahu akali jami'i akali ko kuma ya zama musta'aru minhu akali musta'aru lahu hissi jami'i lalle zai zama akali ko kuma ya zama musta'aru minhu hissi ne musta'aru lahu akali to jami'i shi ma wayansu ma suka ce ainihin har guda shida ne domin akwai inda yake abin yake zamowa hawa biyu ya zama ta wani barin hisiyi ne ta wani barin akaliyi ne shi musta'aru minhu hisiyi ne musta'aru lahu akaliyi amma jami'in ya zamo mai hawa biyu ne ta wani barin hisiyi ta wani barin akali yadda suyudi yake faɗa a cikin uqudul jiman kamisli ijlan naslahu lil mudli'a shamsun wa min markadina lil arba'a fasadi ma tumaru lil mukhtalifi kaza dagal ma'u bi asfihi yafi wato kamisli ijlan ina misalin inda yake aka samu isti'ara wadda musta'aru lahu hissi ne musta'aru minhu hissi ne jami'i ma kuma hissi ya zama abu ne wanda yake hissi kamar faɗin ubangiji subhanahu wata'ala fa